الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na tara ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wadda ta yi daidai da uku ga watan takwas miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuron a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin a nuniya inda wato ta al'imamun kahabani wadda muke bibiyar ainihin wato sharhi da babban malami dr salih ibn sa'ad al-suhaimi al-harbi ya ainihin wato ya wallafa kuma wannan shine darasinmu na na goma kenan ko ko sha ɗaya na sha ɗaya darasi na goma sha ɗaya a darasi na goma mun ƙarasa baitin da ya ɗauko mana na goma sha biyu an tallabi a ba'amtani wasa baitani wannan dama tun a darasi na tara mun gama da shi to ƙarashen min gairi kasbi yadin wala dukkani shine ya ɗauke mu darasi na goma inda Dr. Suhaimi ya yi ta ƙoƙarin fito da ma'anar da malam wato alkafani yake nufi da wannan baiti min gairi kasbiyadin wala dukani wajen ƙoƙarin kore tunanin kamar yana nufin ka zauna ka zama baka aikin komai baka zuwa kasuwa baka komai kawai ka dogara ga Allah shine Dr. Suhaimi ya ta bayani karkashin ayoyin Alkur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka bayyana da manufar Imam al-Qahtani cewa ba yana nufin mutum kada yi sana'a ko kada yi nemi abin yi ba a yana nufin kai riko da dukkan wasu sabubba na samun arziki sannan ka dogara ga Allah wannan dukkanin ayoyin da muka karanta abin da suke nuni shi yasa a dunkula a ƙarshe Sheikh Suhaimi yake cewa أنه ينبغي أن يحمل ما في كلام السلف من إدلاك ما من إدلاك على ما فيه من تقييد والناظم ليس ممن يرى الركون إلى النوم والسكون إلى الدعة والراحة وعدم العمل تدل لذلك أبيات سوف تأتي ولكنه ينبه إلى أهمية الإيمان بأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بفضله wa ya harumu man yasha'u bi adlihi wa la yadhlimu rabbuka ahada wannan in ka fahimta shine kamar a dunkula abinda Imam al-Kahfani yake nufi da baitin min gairi kasbin min gairi kasbi yadin wala dukani za mu tashi baiti na sha uku a kamar yadda muka saba za mu karanta baitin sannan kuma sai mu dawo mu bibi ma'anoninsa قال المؤلف رحمه الله تعالى وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان yace wajabartani ya Allah madaukakin sarki kai ne ka dora ni wasatartani kai ka suturce ni wa nasartani ya Allah kai ka taimake ni wa gamartani bil fadli ya Allah madaukakin sarki kai ne ka lullube ni da falalarka wal ihsani da kuma ihsani kyautayinka aljabru al-imam al-qahdani yace wajabartani ya Allah kai ne kai mun aljabaru kalmar jabaru me take nufi sai ce huwa islahul kasri shine gyara karaya ma'ana Allah madaukakin sarki shine mai dora ka in ka kari wato dorawa hissiya wa ma'anawiya in ka ce hissiya Allah madaukakin sarki shine yake kaddara idan mutum ya samu hadari na karaya to Allah ta'ala shine ke dora mutum daga karayar kuma ya miƙe sannan akwai wadda ita imamun kahatsani ke nufi ba wannan din ta biyan shine wato aljabaru alma'anawi ma'ana shine wanda yake dora ka ga dukkan abin da ka ɗauko na tsare-tsare ga dukkan wani abu da kake so ka cimma ka ɗauko hanya sai abin ya karye a hanya to Allah madaukakin sarki shine zai iya dora ka daga wannan karyewa program din naka ya zamanto ka miƙe ka ci gaba shi yasa sai ya ce aljabaru tana nufin islahul kasri shine gyaran karaya wa yudlabu ala ma yamunnu Allah bihi ala abdi kuma akan fassara aljabaru da abinda Allah yayi ni'ima da baiwarsa ga bawansa min alkhairi na alheri shi ma ana kiransa aljabaru ma'ana irin ni'ima da baiwa da Allah ke yi wa bawa to Allah madaukakin sarki wajabartani ya Allah kai ne mai ni'imta ni kai ne Allah maɗaukakin sarki mai ainihin wato yi mun baiwa ta alkhairai man jabara qalbihi min jabri qalbihi bil iman wa jabri al qulubi bima qasama wa qaddara min jabri qalbihi ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya Allah kai ne mai yin baiwa gare ni ala wato ga mai yin baiwa ga bawansa min alkhairi na alkhairi min jabri qalbihi ta hanyar ɗora zuciyarsa bil imani da imani shi sa za ga duk wanda yake da Allah ta'ala ya karfafi imaninsa to koda ya samu wani ibtila'i ko wata jarabawa ko wata kaddara cikin kaddarorin da Allah ke jarabta bayansa to mutum yakan ci jarabawa me yasa saboda Allah ya yi wa imaninsa aljabaru ya yi wa zuciyarsa aljabaru ma'ana Allah maɗaukakin sarki shine ke ɗora zuciyar muminai bil imani da imani wa jabarul qulubi da kuma dora zukata bi ma kasama da abinda Allah ya raba wa kaddara kuma ya kaddara in ba haka ba sai ga ka samu karayar zuciya in ka ga wani irin ni'imar da Allah ya wani irin daukakar da wani yake da ita irin basira da Allah ya wani irin samun da wani yake yi irin damar da wani ya samu to in ba dan jabaru na zuciya da Allah ke yi wa bayi ba shi yasa wanda bai samu wannan jabarin ba sai cuta hasada ta kama shi da ya bude ido ya ga wanda ya fi shi ga mai kyau ko ya fi shi abun hawa mai kyau ko ya fi shi dama ko ya fi shi fada aji sai kuma hasada sai cuta ta bujuro to amma in Allah ta'ala ya dora zuciyar mutum koda ta samu wannan karayar sai Allah ya dora zuciyar da imani sai kuma ya dora ta da yarda da abin da Allah ya raba ya bayar kuma ya kaddara sai zai zamanto kullum abin da Allah ya raba ya ba ya bata ko ya baka shi kake kallo baka kallon abin da Allah ya raba ya ba wani sannan kullun kaddara ka kake kallo baka kallon kaddarar waninka walidhalika jaa fi du'a dan haka ne yazo cikin addu'a allazi yuqalu irin addu'ar da ake faɗa fil jalsati baina sajadataini idan mutum yayi zama tsakanin sujada guda biyu zama tsakanin sujada guda biyu akwai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar ita ce kamar haka Allahumma gafirli warhamni wajuburni wahadini warzuqni Allahumma gafirli ya Allah kai mun gafara warhamni Allah kai mun rahama wajuburni ka kalmar aljabarun ta zo ko ya Allah ka dora ni Allah ka karfafi imani na wahadini ya Allah ka shiryar da ni warzuqni ka azurta ni lalle duk wanda aka hada masa waɗannan abubuwan ya rabauta duniya da lahira ya samu gafara ya samu rahama duk wata karaya ta zuciya Allah ya ɗora zuciyar yakan ji kwarsashi da kuzari ko da ya fada cikin tsaka mai wuya ko da ya shiga wani ibtila'i da jarabawa zuciyar ba ta karaya ko da ya samu hasarar dukiya ko iyalai ko na abu mai kama da haka wannan jabarun da ya samu sai zamanto ko da ya dan ji kamar zai karaya sai Allah ta'ala ya karfafi zuciyarsa sai ya dora ta daga wannan nema da ta yi ta yi ƙasa sai a ɗaga ta shi kenan sai ga mutum ya ci gaba da al'amuransa wahadi ne kuma ya Allah ka shirya da ni warzuquni me babu a ciki an gafarta maka an maka rahama an ɗora zuciyarka an shirya da kai an azurta ka me babu in ka kalla a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ta zo a cikin wannan addu'a wani hadisin imam abu dawud ya fitar da shi hadisi na 850 imam tirmidhi hadisi na 284 ibn majah hadisi na 898 al-hakim hadisi na 1004 hadisi ne na ibn abbas na radiyallahu anhuma al-hakim abu abdullah yace hadha hadithun sahihul isnad wa lam yukhrijahu duk da cewa bukhari da muslim ba su fitar da shi ba amma isnadin sa yana da inganci wasahul albani shak albani ya inganta shi fi sifatin sala wato a cikin littafinsa sifatin salatin nabi shafi na 153 yawwa kaga wannan lafazin ba akwai wancan wa'afi ne warfa'ani akwai lafazin da ya kawo wajen abubuwa guda bakwai eh kwarai da gaske wannan shi kuma wannan ruwaya da muka karanta kaga ruwaya ce da ta kawo abubuwa guda nawa biyar gafara rahama ɗorawa shiriya arziki akwai wanda ya kawo guda bakwai din li'annahu huwa al-jabbaru saboda shi Allah madaukakin sarki shine al-jabbaru mai tsananin karfi bima ya hatamiluhu hadha al-ism min ma'anin azima duba da irin abinda wannan suna ke dauke da shi na ma'anoni masu girma fa huwa jabirul kasuri Allah shine mai dora karyayye in kuma ya karya shi kuma ba mai iya dorawa shi ne aljabbaru shi ne duk wani wanda ya karye ko aka karya shi Allah zai iya dora shi amma shi kuma duk wanda Allah ya karya zai dai zuba masa ido ba yanda za a yi da shi an gane ko shi ne jabirul kasur kaga kalmar jabir da ake kira jabir daga jabir ne mai dora wa jabirul qulubi Allah shine mai dora zukata zukatan da suka yi rauni zukatan da suka karaya zukatan da suka suka fara yin ƙasa ƙasa suna ganin kamar ina ba to Allah ta'ala shine jabirul qulub shine mai karfafar dan wani za ka ganye shiga wata jarabawar in ba dan jabirul qulub ba sai ga shi kenan ya gibin abu wani sai ga gaba ɗaya yana ganin shi kan rayuwar ai ta riga ta kai to amma tunda in yayi imani akwai jabirul kasur wanda shi ba sai an kai ku kwanan yan daddawa ba shi mai ɗori ne wanda ba sai an kai ka kofar na isa ba ko kofar ɗan agundi ina fata an gane wajen ƙwararrun maɗora duk ƙwarewarsu ga jabirul kasuri na hakika shine Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane su kansu karayar da suke ɗorawa sai da lamuncewa da amincewarsa in sun ɗora kake ɗorawa nas'alullaha an yajbira qulubana bil iman muna roƙon Allah ta'ala ya ɗora zukatanmu daga karaya da suka samu ta imani Allah ka ɗora su da imani wa bi izzil islam kuma Allah ya ɗora zukatanmu da buwaya irin ta musulunci wa rif'ati din da ɗaukaka ta addini wa uluwi sha'anihi da kuma ɗaukaka sha'aninsa kama annahu jabbaru kaman yadda ka san Allah shine mai tsananin ƙarfi allazi yukassiru zalama wanda yake karya gadan bayan azzalimai wal kafara da kafirai walmulhidina da mulhidai duk wanda ya gawurta a zalunci Allah shi ne yake iya karya shi kila dukkan waɗanda suke ganin yanzu kamar zaluncin shugabanni da ake fama da shi kana da wata dabara kai a matsayinka na talaka illa iyaka a ce ranar jefa ƙuri'a je ka jefa in kuma ka jefa a ce ka jami'an tsaro su ce ka koma gida ka jira ta abin da za ka iya yi to duk da Allah ya durfafe su ya so karya su za ka sha mamaki an fahimta ko domin Allah maɗaukakin sarki ya yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba dubu ba an gani akwai waɗanda sun ƙatsaita sun gawurta a zalunci Allah ya karya su da kai dai ka kafu da rai ka yadda da akwai aljabbaru mai tsananin ƙarfi duk wanda yake ji da ƙarfin mulki yake ji da ƙarfin kuɗi saboda an saci kuɗi an tara an yi dukkan wata manuba an samu ainihin wato ‘yan magoya baya waɗanda suke to Allah maɗaukakin sarki yana kallon kowa inna rabbaka labil mirsad an gane ko domin shine yukassiru zalama wal kafara wal mulhidi dukkan wasu azzalimai kafirai mulhidai Allah maɗaukakin sarki shi ke karya su wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yukhzi a ada al muslimina ya kunyatar da makiya musulunci wa an yi kassira shaukatahum muna roƙon Allah ya karya ƙarfinsu shauka uwa kenan muna roƙon Allah ta'ala ya karya ƙarfinsu wa qawluhu wasatartan yanzu wajabartani ta fito ko Allah madaukakin sarki shine mai dora zukata mai karfafar zukatan bayi wasatartani qawluhu wasatartani yashmalu hadha satr wannan sitircewar ta kunshi kullama manna Allahu bihi alaina dukkan wata baiwa da ni'ima da Allah ya yi mana min alwani satiri na wato launi ko kala daban-daban na sitira ko sitircewa min satiri zunubi wa satiri uyubi wa kulluna lana uyubun wa zunubun laula fadlullahi alaina wa saturuhu an gane ko? yake cewa wato kalmar wasa tartani ta kunshi kowane irin nau'in sitircewa dukkan wata ni'ima da Allah ke yi wa bayi daban-daban ta sitirtawa kama daga sitircewa mutum daga zunubai mutum kaga yana da zunubai amma Allah ya sitirce shi Allah ne kadai ya san mutum yana aikata wannan laifin amma duk sanda ya fito waje a mutumin kirki yake fitowa a mutumin arziki ake kallonsa duk da tsakaninsa da Allah akwai matsala Allah ya suturce shi sai a ɗauka wani waliyi ne wani wanda baya saban Allah ne annan ku suturar Allah ce ciki a cikin suturcewar Allah yake tafan gaban nan an bayyanta to irin wannan suturar Allah ya ci gaba da yi mana ita ina fata an gane Allah ya suturce ka daga wani laifi ya zama ba wani mahaluki shi dai wanda kake saba ya san kana saba masa to sai ga ran da ka koma zuwa gare shi kawai sai ya karbe ka hannu bibiya kuma ya yafe maka ina fata an gane sannan wa satirul uyub da sitirce aibobi Allah ta'ala duk shi ke mana wannan kana da aibi daban-daban daban-daban amma Allah ta'ala duk ya rufe wannan aibin ba mai ganin sa balma aibin Allah ta'ala ya ga dama sai ya bayyana da shi sai zama fashion a wajen wani sai kuma kana ba mutane sha'awa da wannan aibin an gane ko eh sai ga mutum ido ɗaya ne aibin sai ga kuma yana makyau ko wa kulluna lana uyub dukkaninmu da kaga mu dinnan muna da aibobi wa zunubun duk tarin mu dinnan da kake kallo muna ta karatun nan muna da zunubai laula fadlullahi alaina ba dan falalar da Allah ya mana ba wa satruhu da rufin asirin da Allah ya mana ai da ba za mu gani ba ai muna da tarin zunubai da uyub da yawa an gane ko wa satara ajsamana bima tafaddala alaina sannan Allah ta'ala shine ya suturce gangar jikinmu bima tafaddala alaina bihi da abin da ya mana falala da shi min libasin na tufafi wa khairin da alheri wa satarana da kuma suturce mu da ya bin rizkil halal da arziki na halal wannan duk sutura ce Allah ta'ala ya yi maka sutura shi kenan sai ya suturce aibinka ya suturce tsiraicinka sai ga kayan da za ka suturce jikinka Allah bai hana ka ba sannan sutura ta ciki don kar a gano wallanka a gano aibinka a gano zunubanka sai Allah shi ma ya maka wannan sutura sannan kuma yana cikin suturcewar Allah maɗaukakin sarki ya baka arziki na halal fa qawluhu wa satartani da haka imamul qahtani da yace wa satartani tashmalu ma'anin kathira wato kalmar wa satartani tana iya kunsar ma'anin kathiratin ma'anoni masu yawa man satara musliman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya suturce musulmi fi satara Allah Allah zai suturce shi fi dunya wal akhira a duniya da lahira wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 2699 hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda walidhalika daga kaga kenan kalmar man satara musliman tana iya ɗaukar shi sa aka ce kalmar suturcewa tana da ma'ana mai faɗi man satara musliman zai iya ɗaukar wanda ya suturta musulmi ya ba musulmi kaya man satara musliman zai iya ɗaukan wanda ya rufa wa musulmi asiri ya ga musulmi yana aikata ba daidai ba ya yi masa nasiha ya ja hankalinsa ya ja baki ya shiru ya rufa masa asiri yana shiga cikin man satara musulman walidhalika dan haka ne min asma'ihi subhanahu wa ta'ala na daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala as-sittiru ka san wannan suna yana cikin sunayen Allah as-sittiru mai sitircewa mai ruba asiri kama sabata fi sunna wannan ya tabbata a sunna shi yasa zai rushe wani wanda ya ya sattaru da kaji ana faɗa to zai mana magana wannan ba wani sattaru sittiru ne an gane ko yawa wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na 17,970 Imam Abu Dawud hadisi na 414 Imam Nasa'i hadisi na 406 daga Ya'la bin Umayya Allah ya kara masa yadda ya ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya ga wani mutum yagtasilu bil baraz yana yin wato wanka a fili ya dan shiga dan dan dan ciyayi cikin dan gefe gefen daji haka yana wanka bila izarin kuma ya ganshi ba kwarjalle ba tufafi a jikinsa gayansa haka yana wanka kaman a fili fasa'id al-minbara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan mutumin da ya ganshi yana wanka tsirara kuma ba a wani guri killatacce ba wannan ya jawo yin huduba manzon Allah ya hau kan minbari khutbatun ariza kenan fa hamidallah ya gode wa Allah wa athna alaihi yayyabo ga Allah thumma qala sannan sai ce inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was sitra lalle jama'a ku sani Allah maɗaukakin sarki hayyun mai kunya ne sitirun mai sitircewa ne yuhibbul haya'a don haka Allah yake son kunya wa sitira da kuma sitircewa fa izagtasala ahadukum falyastatir da haka duk sanda ɗayan ku zai wanka ya sitirce kansa mana ya shiga cikin wato banɗaki ko ya rufe kofa ko ya saki labule wasahul albani Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisin cikin Sahihul Jami' hadisi na 1756 Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa afwan ai as-satir li dhunubi ibadi ma'ana shine as-sitiru Allah shine mai sitirce zunuban bayinsa was-satiru li uyubihim mai sitirce aibobinsu was-satiru li ajsamihim mai sitirce jikinsu wasatiru li khallatihim mai sitirce bukatunsu mai sitirce bukatunsu ina ba ta gane wannan duk yana cikin asitiru Allah ya sitirce ainihin aibinka ya sitirce jikinka ya sitirce zunubanka ya sitirce bukata kama shi kadai san bukatar taka shi kadai kake kaiwa kuka Allahu tabaraka wa ta'ala huwa sittir dan haka Allah tabaraka wa ta'ala shine as-sittiru mai sitircewa wala a'lamu anna min asma'ihi satiru lidhalika yanbaghi lil muslim amma ban san cewa anna min asma'ihi cewa daga sunayen Allah as-satiru akwai as-satiru akwai dai sittir an gane ko yawa wannan ya tabbata a sunna as-sittiru amma malaiki ta ban san inda mutane suka samu asatiru ba yambage lil muslim ya kamaci musulmi in ya tashi kiran sunan Allah da wannan sunan an ya kula ce ya sittiru badalan min ya sattaru maimakon ya sattaru au ya satirun baka da dalilin an ce ka kawo inda Allah ko annabi ya ce sunansa as-sattaru babu an fahimta har wani kamar wani zikiri ne na tashi mutum zai tashi ya ce ya sattaru sai mutum ya mike ko to in mutum zai sai dai ya sittiru Eh, kila wanda mutum ya fashe kaga in yace ya sittiru sai ya sitirce shi ba wanda ya ga tsaraicin sa ko Eh, to ai kowane suna nasa yana da muhalli ko ba haka ba yawa kaga in ka zo kana cewa Allah madaukakin sarki kai aikata zunubi kana so ya gafarta ma ka dinga ya shadidul iqab ai baka san waya baka san guran gurin ajiye sunayen ba amma eh, sai dai ya gafaru ko yawa kuma ka, ka, kana son a suturce ka ko a rufa maka asiri ko a suturce bukatun ka ko a suturce aibubunka kaga sai kai amfani da sunan ya sitiru an gane da haka kaga sai a ci gaba da gyara wa mutane ba ya sattaru ba sai dai ya sitiru domin hadisin cewa yayi a nabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ta'ala hayyun sittirun kaga ba a ce sattarun ba kama huwa shayi'un bainan nas kamar yadda wannan ya sattaru din ko satirun din nan ya watsu a bakunan mutane sai a ci gaba da gaya wa mutane in mutum ya ce ya sattaru ka ce a sittiru ne sai ka rike wannan hadithin ko hadithi ne wanda imamu ahmad abu dawud da imamu nasa'i hadisin ya ala bin umayya rike ko iya nan ka rike ka ce hadithin abu dawud ahmad da nasa'i hadisin ya ala bin umayya an gane ko shine inda sunan as-sittiru ya zo لأن ذلك هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم domin as-sittiru shine wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman satarahu Allah wanda Allah ya sitirce shi fala kashifa li satirihi babu mai iya yayi sitirarsa in Allah ya rufa maka asiri ba mai tona maka shine ma'ana man satarahu Allah wanda Allah ya sitirce shi ya rufa masa asiri fala kashifa lahu babu mai tona asirinsa wa man fadahahu Allah amma fa duk wanda Allah ya kunyatar da shi fala satira lahu ba mai iya daura masa rigar sutura ba mai iya suturce shi nas'alu Allah ta'ala an yastura dhunubana wa uyubana fi dunya wal akhirah malaici muna roƙon Allah ya suturce zunubanmu da aibobinmu duniya da lahira wa mimma jaa fi hadha al ma'ana daga abin da ya zo mai ɗauke da irin wannan ma'ana hadithu Aisha, akwai hadithin Aisha radiyallahu anha fi tafsiri ƙaulillahi ta'ala wajen fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa saufa yuhasabu hisaban yasira Allah maɗaukakin sarki zai yi hisabi mai sauƙi ga wasu Allah ya sa muna cikin su suratul inshiqaq aya ta 8 haisus tafsarat haisus استفسرت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من حوسب عذب حيث سألت عنها أم عن الآية wato inda nana Aisha radiyallahu anha ta nemi fassarar man husiba uzziba an gane ko ta nemi sanin fassarar ayar fasaufa yuhasabu hisaban yasira lokacin da ta ji annabi ya ce man husiba uziba duk wanda aka yi masa hisabi sai an ma azaba to kuma gashi Allah ya ce fasaufa yuhasabu hisaban yasira amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura ga Allah ta'ala ce wanda ya ba su littattafansu da hannun dama zai musu hisabi mai sauki kuma ya makin Allah ka ce man usiba duk wanda aka yi masa hisabi uziba sai an masa azaba to yaya za mu fahimci fassarar waccan aya fa saufa yuhasabu hisaban yasira na tambayar da na Aisha ta yi wa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam fa qala laha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita inna ma zalikal ardu ai shi hisaban yasira al ardu ne an gane ko walakin mannu kishal hisabu ya haliku al'ardu shine wato a nunnuna wa mutum kayi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza kayi kaza kamar yadda zai kawo mana wani hadithi nan gaba cewa Allah maɗaukakin sarki wato wato zai keɓance da bawansa ya ce ka san dai lokaci kaza kayi kaza ko kayi kaza ko kayi kaza ko to wannan shine al'ardu shine ma'ana fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ma'ana duk wanda Allah ya ba su littafin su da hannun dama ardu za a yi musu ba hisabi ba duk da an ambaci kalmar hisabi amma ana nufin al'ardu shine a gaya wa mutum kayi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza wannan shine amma man husiba a walakin man nuqishal hisab amma duk wanda aka yi masa keke da keken hisabi ya halifu ya gama yawo duk wanda Allah ya ce ai masa wato ai mata ai masa ai bincike shi sosai a to wannan an an abin an samu matsala an gane ko wani irin investigation ne ake cewa wannan ma to forensic investigation wai subhanallah Allah ya raba mu da forensic investigation to shine man nuqishal hisab ma'ana duk wanda aka ce a kakkabe komai a manta ko guda biyu sun haɗu a kowanne a zazzage shi a tabbatar guda ɗaya ne a bi shi sala sala daki daki a bi shi shekara bai shekara a ɗauko wata wata a ɗauko sati sati kwana kullum kullum awa awa duk minti ɗaya sakan sakan a a a a shine man nuqishal hisab udhib duk wanda aka yi masa keke da keke wajen hisabi ya haliku manzo Allah ya ce ya gama halaka dan ba zai kai labari ba an fahimta to wannan shine sai kai jam'in wannan hadisin da waccan ayar shi yasa annabi ya ce kal ayar fa sawfa yuhasabu hisaban yasira tana nan hisaban yasira shine al-ardu shi yasa annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna ma zalikal ardu ai shi wancan hisaban yasira din ai al-ardu ne zai gaya mana menene al-ardu a hadithin da za mu karanta kasa an gane amma wanda annabi yake cewa man husiba uzziba ana nufin wanda aka yi munakasha akan abin da ya aikata to wannan kam shine wanda uzziba za a yi masa azaba wani hadithi imam al-bukhari ya ruwace shi hadithi na 103 imam muslim hadithi na 2876 wa fihi aidan hadith ibn umar fi sahih banda wannan kuma har yau a cikin wannan matsala akwai hadithin Abdullahi dan Umar wanda yazo cikin Bukhari fi sha'ani satirillahi li abdihi almu'min game da al'amarin sitircewar Allah ga bawansa mumini fi duniya a duniya cewa ko wanda Allah ta'ala zai sitirce su rufa musu asiri fi duniya a duniya ka duba hadisi mai lamba ta biyu Imam al-Bukhari ya ruwa wato rakam na biyu Imam al-Bukhari ya ruwaito ya fitar da wannan hadisin hadisi na 2441 Imam Muslim hadisi na 2768 hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma ga yanda hadisi yake kada Abdullahi dan Umar yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yudinil mu'mina Allah zai matso da mumini kusa da shi Allah ta'ala zai kusanto da mumini fa ya za'u alaihi kanafa ya saki labule tsakaninsa da shi an gane ko eh wannan kaga wato shi ware shi za a Allah ta'ala fa ya za'u alaihi kanafa huwa ay as-sitra wal hirza wan nahiya ma'ana Allah zai dan kebance gefe da shi a saki labule wa yasturhu ya sitirce shi bayan an sitirce shi fa ya kulu sai ce a ta'rifu dhanba kaza ka tuna zunubi kaza da ka aikata a ta'rifu dhanba kaza ka san zunubi kaza fa yaqulu na'am ay rabbi yace eh na gane ya ubangiji haka ne na aikata haka haka ne ya ubangiji hatta idza qarrarahu bi dhunubihi har sai Allah ya gama tabbatarwa wannan bawa da zunubansa wara'a fi nafsi annahu halaka shi kansa bawan a ransa ya je ya gama halaka yanzu Allah ne ya ware shi ke ce masa ya aikata kaza ya aikata kaza to ya san yau ai ba ba ba ba labari qala sai Allah ya ce wa wannan bawan satartuha alayka fid dunya ka san kuma ba wanda ya san kana aikata waɗannan abubuwan a duniya har kai ka dawo zuwa gare ni na rufa maka asiri babu wanda asirin ka bai taba tonuwa ba akan wannan zunuban to kuma ka sani wa ana aghfiru halakal yawma yau kuma dinnan zan gafarta maka su fa yu'da kitaba hasanatihi sai a bashi sakamakon kyawawan ayyukansa wancan kam an share shi wannan shi ake kira da al'ar kaga an gaya masa kayi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza to in bayan yayi wannan sannan sai Allah ta'ala ce na rufa maka asiri a duniya kuma zan gafarta maka wannan zunuban a yau wa ammal kuffar wal munafiquna amma kafirai da munafikai fa yaqulu al ashhadu sai mahalarta al ashhadu humul hadiruna min al malaikati wan nabiyina wal jinna wal insa wa'annan sune al ashhad sai shaidu su ce هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين وإن الأشهاد وإن shaidun wato mahalarta mala'iku suna nan annabawa suna nan aljanu suna nan mutane suna nan da an bujiro da kafirai sai ka ji wa'annan rukunin halittun Allah sai su ce ha'ula'il ladina kadhabu ala rabbihim wa'yannan su ne irin mutanen da suka ƙirƙiri ƙarya ga Ubangijinsu, ala ku saurara la'anatullahi ala zalimin tsinuwar Allah da la'anta ta tabbata a kan azzalimai. Suratu Hud aya ta sha takwas. Wa minhu kadhalika hadithun, akwai wani hadithin har wa yau, ya ma'ashara man aslama bi lisani. ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله manzo Allah ce ya ma'ashara man aslama bi lisanihi ya ku taron waɗanda suka musulunta amma da harshe da baki walam yufdil imanu ila qalbihi ya wanda suka ce sun musulun wato sun musulunta amma iya fatan baki walam yufdil imanu ila qalbi imani bai zarce cikin zukatansu ba la tu'udhul muslimina kar ku dinga cutar da musulmi wala tu'ayyiruhum kar ku dinga aibata musulmi wala tattabi'u auratihim kada ku dinga bibiyar aibobin musulmai kar ku dinga bibiyar al'auran musulmi sai an gano me mutum yake yi a boye fa inna yanda al'amarin yake man yatbi man yatbi aurata akhihi muslim duk wanda ya bibiyi laifin ɗan uwansa musulmi sai ya gano ya dinga bibiya da bincike game da me ɗan uwansa musulmi yake ba daidai ba ya Allahu auratahu to ya rubuta ya aje sai Allah ya bi diddiginsa shi ma Allah sai ya bi al'aurarsa Allah maɗaukakin sarki sai ya bi al'aurarsa wa man yatba illahu auratahu duk wanda Allah ya bi diddiginsa ya bi al'aurarsa ya fadahu Allah sai ya kunyatar da shi walau fi jawfi rahali ko da a cikin gidansa ne wannan hadithin Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 2032 hadithin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma wa qala hadha hadithun hasanun garibun wa qala al-Albani fi sahih at-targhib wa tarhib hadithi na 2339 hadithun hasanun sahihun wa qawluhu wa nasartani Imam al-Qahtani ke cewa ya Allah ka ɗora ni ka suturce ni ka kuma taimake ni wa awwalu nusratin wa awwalu nasrin farkon nasara wa a'zamuhu nasara mafi girma da Allah ya yi wa ɗan adam huwa lintisaru ala nafsi wa shaitan shine ba wa ɗan adam nasara akan zuciyarsa da shaitaninsa in Allah yana so ya taimake ka sai ya sa ka fi ƙarfin zuciyarka ka fi ƙarfin shaidaninka wannan babban taimako da Allah ta'ala zai wa bawa in yana son sa sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi wajen magautansa guda biyu ya taimake shi ya bashi nasara akan zuciyarsa ya taimake shi ya bashi nasara akan shaidaninsa wa man yuka shuha nafsihi duk wanda aka kiyaye shirowar kansa fa ulaika humul nuna waɗannan su ne masu rabauta suratul hashri aya ta tara idza nasaraka Allah in Allah ya taimake ka ala shahawati nafsika akan sha'awoyin da suke damunka wa ala hawaka Allah ya ce muke ka ya dora ka akan san zuciyarka da san ranka wa ala shaytani ya ce muke ka akan shaydan fa inna hadha huwa a'zamu nasri wannan ita ce mafi girman nasara wa yatarattabu alaihi an-nasr ala a'da ala al-a'da bi idhnillah wannan kuma zai biyo wato samun nasara akan abokan gaba shi ma zai biyo bayan wannan da izinin Allah in dai har Allah ya dora ka akan son zuciyarka ya dora ka kai galaba akan shedaninka to da izinin Allah Allah zai taimake ka akan magautanka dan baka da magautan da suka wuce wannan tunda Allah ta'ala ya taimake ka akan su to sauran abokanan adawarka Allah ta'ala zai taimake ka akan su wala yansurannallahu man yansuru Allah ta'ala zai taimaki manyan suruhudu wanda yake taimakonsa. Suratul Hajji aya ta arba'in. Walintisaru alan nafsi, wato taimakon mutum akan zuciyarsa, bi kafahi jimahiha ta hanyar wato sarrafa kangarewarta. Malli bi raddi jimahin min gawayatiha. An gane ko? Kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. haka mai alburda yake cewa malli bi raddi jima'in min gawayatiha wai wane ne zai iya taimaka min wajen tankwara kangararriyar nan daga kangare wata kama yuraddu jima'ul khayl kamar yanda ake sarrafa a juyar da wato kangararren doki billujimi da linzami kamar yadda aka sanya wa doki linzami ake iya sarrafa shi wa zai iya zuciya ta haka shine ma'ana kabhu aljima shine ma'ana walintisaru ala nafsi taimakon kai bi kabhi bi kabahi jimahiha ta hanyar controlling din kangare wata wato wato iya sarrafa kangare wata wa man'iha da kuma dakile ta min shahawatiha da sha'awa sha'awanta wa nazawatiha da motsawarta ko zaburarta li'annan nafsa domin kaga zuciya ammaratun biso'i mai yawan umarni ce da mummunan aiki wa qad takunu lawwama takan iya zama lawwama wa qad takuna takunu mutuma'inna tana iya zamantowa zuciya ce mutuma'inna dama zuciya iri uku ce ko dai ammara ammaratun biso ko lawama fala uqsimu bin nafsil lawama an gane ko ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya da haka kashe kashen zuciya kenan ammaratun biso lawama san da kai ba daidai ba sai ka dawo ka ji ba daɗi ba ka jin daɗi hankalin ka ya tashi kai ta zargin kanka wai me yasa kai kaza to yanzu da kai kaza din kuma me gari yawa ya da aka kaza lawama kenan an gane ko za mutum in ya aikata abu ta dinga kuma in kai sakaci akan wani wajibi ta dinga zargin ka me yasa baka yi kaza ba in ya kamata ka tashi kai nafila baka yi ba zuciya lawama ita ce mai zargin mutum yanzu kaga kana zaune baka yi komai ba kai baka samu baka da tashi ma kai kai karatun qur'ani ko kai sallah ko kai kaza ko kai lawama kenan duk sanda kai tafridi sakaci wajen yin wani aikin alheri sai ta zarge ka duk sanda ta wato ka fada wani abu guri da bai kamata ka fada ba sai ta zarge ka lawama kenan mutma'inna ita ce ya ayyatu nafsul mutma'inna wannan zuciya wadda take mutma'inna mai nutsuwa kenan as'alullah an yaj'ala nufusana wa iyyakum minan nufusul mutma'inna ina roƙan Allah ga kaina da kuma gare ku gaba ɗaya Allah ta'ala ya sanya zukatanmu ko zuciyarmu ta zama mutma'inna falinci saru alan nafsi taimakon mutum akan zuciyarsa bilbu'udi an shahawat shine a nesantar da mutum ga barin sha'awe-sha'awe min a azami ma yamtanna Allah bihi ala ibadi wannan na daga cikin mafi girman abin da Allah ke yin baiwa da shi ga bayinsa ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bil shahawat an kewaye aljanna da abubuwan da rai baya so an kuma kewaye wuta da abubuwan sha'awa sha'awe wanda zuciya take so wannan hadisin muslim ya ruwaice shi hadisi na 2825 biyu hadithin Anas radiyallahu an faman nasarahu Allahu ala nafsi duk wanda Allah ya taimake shi yafi karfin zuciyarsa wa ala shaytan Allah ya taimake shi yafi karfin shaytaninsa sa'ida fi dunya wal akhirah wannan ya azurta duniya da lahira fallahumma alhimna rushidana ya Allah ka kimsa mana shiryanmu wa a'izna min sharri anfusina ka tsare mu sharrin kawunanmu wa fil hadithi sahih ya zo cikin ingantaccen hadithi alladhi yusannu qawluhu inda sabah wanda an sunnanta faɗin wannan hadithin inda sabahi lokacin da gari ya waye wa inda masa da kuma lokacin da yamma ta yi wa inda naumu da lokacin bacci wannan an sunnanta mana da asuba mu wannan zikiri da yamma mu yi in za mu kwanta bacci mu Allahumma fadira samawati wal ard ya Allah makagi mahalicin sammai da ƙasa alimal gaibi wa shahada masanin gaibu da sarari la ilaha illa anta babu abun bauta daga siya sai kai rabba kulli shay'in kai ne ubangijin komai wa malikahu kai ne mamallakin komai a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin kaina wa min sharri shaytani wa shirkihi kuma ka tsare ni daga sharrin shaytan da shirkarsa wa an aqtarifa ala nafsi su'an ya Allah ka tsare ni kada in jawo wa kaina aikata mummunan aiki aw ajurrahu ila muslimin ko in jawo shi zuwa ga musulmi in zama silar aikata laifi ga wani musulmi wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi hadisi na 81 abu ya'la hadisi na 77 ad-diya hadisi na 30 hadisin abi bakar radiyallahu anhu wa qala ad-diya diya wato yake cewa isnaduhu hasan wa sahul albani fi sahiha hadisi na 2700 da ainihin wato 53 كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يشير يد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فينبغي لنا أن نحافظ على مثل هذا الدعاء يا كما مو مدنك كياي ودا حد تيرون ودنن الدعوين والنفس كالطفل domin ita zuciya kamar yaro take ta ta'awwadu alama tu'awwadaha alai takan saba da abin da aka sabar da ita akai والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تب وإن تقدمه ينفدم والنفس زوجيا كالطفل كمر دان كرمن يارو تكي إن تهمله إن أكا كالي شي شي يارو يارو دان كرمي من شن نونو إن أكا كالي شي شب على حب الرضاء sai ya zama saurayi da son shan nonon mahaifiyarsa wa in tab'imhu in kuma haifiyarsa ta yaye shi mutum yana ɗan shekara ɗaya da wani abu ko shekara biyu yamfaɗi mi sai ya haƙura ya yanke daga shan nono abin da yasa za ga mutum da baya zuwa ya sha nonon mahaifiyarsa saboda yaye ne an gane to ita ma zuciya haka take kamar karamin yaro take in aka batta to za ta girma ba lokacin da za ta ga ai ya kamata a daina kaza ai yanzu shekaru sun ja ba ruwanta da wannan in dai baka yaye ta ba ba za ta yayu ba abinda ka sabar mata tun daga kuruciya in baka yaye ta ba haka zaka kai tsofai tsofai da kai ko da abun mara kyau ne kana aikata shi in awwattaha ala alkhairi da haka in ka sabar mata da alkhairi ta awwadat sai ta saba da shi wa in awwattaha ala sharri in ka sabar mata da sharri wa tarakta lahal inana kuma ka sakan mata ragama saufa tulqa bika fi matahatin ba da dadewa ba za ta wurga ka ta kuma jefa ka fi matahatin ay mawdi'ut za ta jefa ka gurin dimaucewa la tuhmadu uqubaha wanda karshen ba zai kyau ba ولذلك ينبغي للمسلم da haka ya kamata ga musulmi an yi jahida nafsahu ya yi gwagwarmaya da zuciyarsa wa an ya baha jimahaha ya kuma ƙoƙarin tankwara kangarewarta wa an yi kifaha inda haddiha ya kuma dinga tsayar da ita inda aka ce ta tsaya ya dinga take ta a gurin hatta la tulqa bihi fi mahawir rada dan kada ta jefa shi cikin ramin halaka kama qala al-imam ibn al-mubarak kamar yadda wato malam ibn al-mubarak yake cewa ra'aytu dhunuba lokaci yayi to lokaci ya cika daidai to sai mu tashi maganar abdullahi ibn al-mubarak insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin